سميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وبعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته alal haƙiƙa wannan karatu a musamman a yadda na bibiyi abin da na samu daga cikin bayanan ya yi muwafaƙa da daɗewa da abin da yake cikin tunanina da tsarin da ni na tashi a kai wadda shi dakta shaida ne ni ba na magoyan bayan majalis da yawa a nan gidan tintini tintini na so a ce mutum ɗaya ne malaminmu kamar yadda malam ya jagorance mu lokacin yana da rai ya zama mun zaɓi ɗaya daga cikinmu mun yi haƙuri mu ma mun bi mun yi ɗalibta a ƙarƙashinsa har ya zuwa wani lokaci kamar yadda wannan ya asasu a wurare da yawa so amma Allah bai hukunta haka ba sai da haka ta faru kuma yanzu mutane da yawa suna yi muna roƙon Allah ya sa albarka a cikin abin da ake magabatanmu kamar yadda duk muka ji babu wanda yake sha'awar ya bada fatawa inda akwai wani wanda ya bayar babu wanda yake sha'awar ya zama malami ya yi malanta inda da akwai wani yana yin malanta sukan bari dai wanda yake ya ci gaba da yi ba inna rudurin nan da muke rayuwa akan ta a yanzu wadda ita ta kawo irin matsalolin da muke ciki Allahumma illa in Allah ya tarfa mu garinmu nono abubuwa su gyaru amma yadda abubuwa suke tafiya a haka akwai barazana akwai abin ban tsoro domin kana iya control din wasu wasu ba za ka iya control din su ba in kana iya gaya ma 'yan ɓangaren ka 'yan ɓangaren ma wasu za ka iya gaya ma yanzu wannan karatun yanzu abin alheri ne duk wanda ya ji shi a in ban samu zuwa nan ba kamar ranakun da ba na zuwa ana yi ina bibiya ta midiya da ake turawa nakan bi karatun ga abin da ake ciki amma abin da zai baka sha'awa ɗaruruwan mutanen da suke bi to akwai linki biyunsu wanda karatun ba karatun da suke so a yi ba dan da yawa karatun da muke so a yi duk sanda muka zo muka taru a gaban malami shine karatun da za a rinka yi magana wasu mutane ana faɗan laifuffuka da aibubukan wasu mutane wadda asali abin da muke bukata musamman mu ahlu sunna shine wallahi muna bukata mu a karantar da mu ne na sha faɗi ina karatu anan nake cewa duk wanda yake bin mu ta media Allah ne ya ciyar da shi sa'ar ya ya muka sa a media amma tsakani da Allah mu waɗanda suke a majalisin mu kanmu muke kokarin karantawa kanmu muke kokarin yi ma ainihin tarbiya saboda inda zamu magance matsalolin mu kadai to wallahi da mun yi kokari duk da ana cewa wai ci da kai wai ba kwazo ba ne da ne amma a yanzu tsakani da Allah ci da kai kwazo ne so mu muke buƙatar wannan karatun kuma wannan karatun ya kamata da aka gama ne a ce to bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin a fa sake a faro daga farko a sake maimaita wallahi bai ishe mu ba a nan majalisun mawala bai karatu nan bai ishe ba wani karatu ne wanda ya kamata a ce kullum yana kunnan mu kullum yana kunnan mu kullum yana kunnan mu watakila mu samu damar mai aiki da shi saboda ba karatu ne ba a da shi ba muna da karatu amma ilimi ne ba a da shi ni kullum ina faɗi duk wannan abin da yake kan kantan nan karatu ne kana iya duka haddace abin da yake kan wannan littafin amma baka da aiki da shi kuma ba ka ɗabi'antu ko ka ladabtu ka kamantu da abin da yake cikin littattafan na karatu ba wala baka da ilimi ba wani ni malami da yake burge na a Najeriya saboda yawan karatunsa amma usulubinsa da mu'amalarsa da yadda yake kallon al'umma hatta wa'anda yake karantawa shine malanta shi yake burge ni ba wani fifiko tsakanin malami da ɗalibi sai aiki ya zama bayan an yi karatu ɗaliban za su kwaikwayi kyawawan ɗabi'u da ayyuka na gari da kyakkyawan mu'amala da mutane daga malamin kuma shine abin da muka rasa a wannan zamanin ko da malami yana da waɗannan ɗabi'un mu ba mu da lokacin da zamu lazumce shi daga an tashi majalisin karatu kowa ya watsa ya kama gaban shi yadda ka zo haka ka tafi kenan ka tafi da karatu amma ilimi ka bar shi wajen malami dole ne sai mun samu lokaci mu da da mu da ɗaliban mun yi aiki da abin da muke karantawa da abin da ake karantar da mu kuma wallahi mun zauna a matsayinmu rashin sanin matsayinmu da yawan mu ba mu san matsayinmu ba da yawan mu ba mu san matsayinmu duk wanda bai san matsayin shi ba ba zai san matsayin wani shi ba mukan kai kanmu inda ba mu kai ba dan babu inda muka wuce muna kai kanmu ne inda ba mu kai ba da mu da muke karantawar da waɗanda suke sauraron mu duka muna kai kanmu ne inda ba mu kai ba mafi alherin mutumin da zai tare kai magana da kai shine mutumin da zai tare kai gama kuskuren ka ba bajinta ka amma mu abin da muka fi so wanda muka fi girmama su ne da za su gaya mana bajintan mu ai malam kuna kokari Allah ya saka da alheri da ku da su ƙarya suke ya za a yi mutumin da bai fika ba zai faɗi kokarin da kai wanda zai iya faɗan ƙoƙarin da kai a babin malanta shine wanda ya fi ka ilimi na sama da kai na sama da kai malami ya gaya ma kuskurenka kuma wani ƙasa da kai ya ce ka iya kuma ka rudu da ka iya ai dama wanda bai iya ba wanda bai iya ba ne zai burge shi amma wanda bai iya ba wanda ya iya ne zai gane cewa yana yin kuskure a cikin abin da yake yi a daga zarar wanda suke sama da kai sun nuna ma gyaran ka kai sai sai wani kasa da suke ce hasada suke ma wai kai ma sai ka yadda hasada saboda haka mu shiga cikin tetayin mu Allah ya saka wa malam marubucin littafin da alheri naji ba a gode mai ba dakta shi ya kamata a fara gode ma da ya samu lokaci ya tattaro waɗannan mahimman maganganu dama akwai su sai dai suna nan mutafarraka fi gudunin kutub malam ya samu lokaci ya tattaro su ya tagwibin su ya tsara su yarda zamu fahimci sakon da yake cikin su ya kuma tahazibin waɗanda ake buƙatar a yi tahazibin su nuna dangantakarsu da waɗanda suka faɗi maganar don dama a ilimi wanda yake mafi amfani shine asahuhu wanda yake yafi inganta koya magana take da kyau in bata da inganci bata da wani amfani cutarwa ma za ta saboda haka mun ji bayanai malam ya samu lokaci kuma ba bata mana lokaci ba in ba mu shawuya a sharan masallaci ba to sharar kasuwa za ta wahalar da mu saboda haka shi karatu a yi ta yi a yi ta yi a yi ta yi a yi ta yi a yi ta yi malam ya yi addu'a ya gode ma waɗanda suka zo mu kuma muna yi ma waɗanda ba su zo aka wannan karatukan da su ba alhini da takaici da ba su samu lokacin aka wannan karatu ba don wannan karatun bai kamata a yi shi da wannan adadin na waɗannan mutanen da suke nan ba muka kalli ina ne darul hadis ina ne zaria wajen ɗaliban ilimi ya kamata a ce da ɗaruruwan ɗaliban ilimi aka yi wannan karatun saboda a samu damar yaɗa wannan ɗabi'u kyawawa waɗanda za su taimaki ɗaliban ilimi su taimaki ilimi su taimaki al'umma. Dakta ya yi wata maganar a lalacewar ƙasar nan ta ja wa'annan abubuwa. A wani lalacewar wa'annan abubuwan su suka kawo lalacewar ƙasar nan. domin kamar yadda ranar nan na je yana maganar Malam Abubakar Mahmud Gumi in zai je wajen shagari shagari hankalinsa yake tashi don me yasa shagari hankalinsa yake tashi ya san darajar malanta ya san darajar malamai shi yasa har in wani zai kuskure a mulki malami yazo zai ji tsoro kuma akwai malaman da dukan malaman mu yanzu da muke da su irin su Malam Abubakar Mahmud Gumi guda nawa muke da su masu majalisi irin nashi a wancan lokacin su ɗaiɗaiwa ne kuma ai waɗanda suke mulkin in ka cire tunumbin kusan ai duk sawo'i sawo'inmu ne ‘yan kaɗan ne za su girme mu a ciki inda mun biyo irin tsarin su mala abokar mahmud gumin su ma za su ji tsoron haɗuwa da mu don su san mun zo za mu gaya musu akwai wanda ya kai mu gaya musu amma ko ɗayin malantar wannan zamanin ita ta sa an je ba za a iya gaya musu ba saboda kai ma me za ka gaya musu bayan da kai aka yi su ma sun yi haƙuri ne da abin da rayuwa ta kasa ta basu na daga abin da yake haƙƙinsu ne suka yi haƙuri da shi abin da wake hannun wani suka kawar da kansu a kai mu ma sai mun yi haka bai yi wa a malanta da kwaɗayi ba yi wa a malanta da ƙarya da son zuciya ba a yi malanta da hasada ba a yi malanta da munafurci waɗannan abubuwan in mutum yana tare da su to malanta shi ba za ta tabbata ba kamar yadda aka yi karatun nan saboda malaman da muke ji duk muke yabansu akwai waɗanda sa a garuruwansu mun sun fito suna karatu jifansu ake saboda ba ra'ayin mutane suke faɗi ba malami ba zama akan kujera don ya faɗi ra'ayin masu sauraron shi ko abin da zai faranta musu rai abin da zai faɗi shine abin da zai amfani su duniya da lahira ba kuma zai zauna don ya faɗa musu abin da zai bakanta musu rai bane a abin da yake faɗi shi ma sako ne yake isarwa amma an ce amfani da hikima da usulubin da ya dace saboda haka an ɓata masa rai daga waje za a faranta masa rai daga ciki baya da cikin abin da yake da alaka da shi shi yasa kake ganin mafiya yawan magabatanmu sun kame daga ma yawan karantarwa kamar yadda aka karanta ba su da irin wannan yawan karantarwa wasu masayar din ma ba ka matsa ka je ka bi su ba ba za ka ji ba in ka je ka duba maganar Abdullahi ibnu Abbas da shi da Umar bin al-Khattab akan mas'ala daya amma sai da ya bi shi aikin hajji sannan ya samu wannan mas'ala amma yanzu malamanmu su suke so mu yi karatun su suke binmu da karatu gashi malam har yana ba mu haƙuri ya karantar da mu ya cinye mana lokaci ya cinye mana lokaci alhalin ya albarkaci wannan lokaci ne kwanaki ashirin da wani abu ashirin da wani abu so ashirin da nawa muka yi asarar su haba'an mansura sun tafi haka ba fa'ida sai dai zunubi da muka ɗauka kuma duk karatun da ake baya wuce awa hudu ko? Awa hudu hawa hudu nawa muka bata. Saboda haka mu abin da nake cewa Allah ya yi mu waɗannan ranaku albarka. Allah ya sa amfa sa amfane mu duniyar mu da lahirar mu. Kuma Allah ya sa a samu ainihin canji. Kuma maganar da ke cewa a ganan a san na gaba a san na baya a duk an sani pretending muke ba na gaba ba na baya. Duk wallahi mun sani. Kawai shedan ne ya zo ya shiga cikin mu. ya yi abin da ya yi amma kuma muna da zil za mu iya gyarawa wallahi za mu iya gyarawa abu ɗaya za mu cire shi ne mu cire neman duniya a cikin harkar neman ilimi mu cire neman duniya a cikin harkar yada ilimi mu ɗauka addini muke kuma dan addini muke kuma dan ranar yawmuddin to mun yi haka insha Allah abubuwa za su gyaru muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sa mana albarka kuma ya sa mu gama lafiya malam da ya zama sanadiyar assasa wannan waje Allah ya kai haske kabarin shi Allah ya sa aljanna ta zama ita ce makomansa assalamu alaikum wa rahmatullah